Ƙaramin jika. To masha Allah. To barakallahu fikum. A'udhu billahi samil alim min shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'il mursalin sayyidina nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Uh, bisa ga karatunmu na mod uh, ibn malik insha Allah sun ta'ala za mu ci gaba kuma za mu tashi ne a uh, ko kuma za mu tashi na mutada da kabar ko? to muna cikin mutada da kabar ko? to نعم والمفرد الجامع جامد أفا والمفرد الجامد غريب
فارغ وإن يشتق فهو ذو ضمير مستكي مستكين كو آه نعم تناغ قرن idan muka samu tada da khabar to khabar ɗinmu ya kasu kashi biyu akwai inda khabar yakan zanto suna ne mufradi tilo akwai kuma inda yakan zama jam'i ne kun gane ko shi mutada يكون عفوا يو- خبر يكون الخبر اسما مفردا ويكون جملة to inda muka sami khabar dinmu ya zama suna ne mufrad shi kuma aka saka shi biyu akwai mufrad wanda ke suna ne jamid akwai mufrad wanda ke suna ne mushtaq idan aka ce suna mushtaki shine sunan da aka ciro shi daga wata kalma daban yanzu misali idan ka ce zaidun ƙa'imun zaidun ƙa'imun yanzu ƙa'imun nan nan suna ne to idan muka lura da kyau shin mushtaki ne kuka ba mushtaki ba ne mushtaki ne ƙa'imun mushtaki ne ko sannan kuma idan muka ce zaidun asadun labazin asad mushtaki ne kuka ba mushtaki ba ne jamid ne idan aka ce suna jamid shine suna wanda ke shi ba an ciro shi ne daga wata kalma ba amma idan aka ce mushtaq shine dukkan lafazin da aka ciro shi daga wata kalma domin kalmar ka'imun an ciro ne daga menene kiyamu daga kama ya kumu ko kama ya kumu ka'imun kamar misali ne ka ce ja'i'un daga ja'a ya ji'u ju'an ja'iun ko madalla to shine yake son ya nuna mana maganganun da malamai suka yi akan shi suna jamid idan ka kawo shi a matsayin khabar to bai kunshi da lamiri amma idan ka kawo suna mushtaki to shine yake kunshi da lamiri yanzu idan ka ce zaidun jalisun kun gane ko to lafasin jalisun din nan yana tare da suna ne marfu'i a wajen mutanen kufa kenan misali idan ka ce je- zaidun ja'i'un to sai ya zama zaidun mubtada ko ja'i'un khabaruhu to sai ka ce wa fa'iluhu dhamiru mustatirun fihi jawazan takdiruhu huwa zaidun ja'i'un huwa ma'ana duk tun da ja'i'un wannan suna ne mushtaki to akwai lamiri a gabansa da za ka kaddara idan ka ce jai- zaidun asadun tun da lafazin asad wannan jamid ne to shi bai kunshi da lamiri shine ibn malik ke cewa والمفرد الجامد فارغ وإن يشتق فهو ذو ضمير مستقل wal mufradu suna mufradi jamid watan suna mufradi da ya zonto a matsayin khabar ɗinmu jamid wanda ke shi jamid ne farigun wa alaikun sanatullah awon lafiya ya ayyuka kuma alhamdulillahi makullin gurin karatun ne ba mu gan shi ba sai muka ce bari mu zauna nan mai maneji amma alhamdulillah gashi mun fara karatun wal mufradul jamidu to ai na ganin bari mu karisa nan kawai saboda lokacin Allah ya bada lada eh Allah bada lada wal mufradu suna mufradi al jamidu wanda ke tilo ne idan ya zanto khabar farigun wannan shi tarikul lidamir watan baya kunshe da wani lamiri wanda zaka kaddara kamar ka ce zaidun asadun to zaidun mutada asadun khabar wa in mushtaka amma ko idan suna zanto mushtaki ne fa huwa dhu damirin to shine ma'abucin lamir mustakin wanda yake ya tabbatu mun fahimci wannan ko wannan ra'ayi ne a wajen malaman a wajen malaman kufa na'am walmufar da mu ɗauki na tuna gudun na insha Allah to ikhtilafi ne tsakankanin kufiyun da basriyun su mutanen malaman nahun ɗin kufa su wajensu suna jamid ne mushtaki ne su yana kushe da lamiri kawai abinsu amma malaman basra suna jamil la ya tahammalu damiran illa idza kana mushtaqan wannan bada ana magana ne akan khabar fa idan khabarinka suna ne jamid a wajen kufiyun bai kunshe da lamiri amma a wajen mutanen basra idan jamid ne bai da kunshe da lamiri amma idan mushtaqi ne shine kunshe yake kunshe da lamiri mun fahimci wannan ko sai dai shi jami'in din idan an yi ta'awilinsa da mushtaki kamar idan ka ce zaidun asadun to asadun da ka ce da ka nufi da ka faɗa ba ka kawo ba wai kana nufin zaki ne ba a kana nufin ka karfa ne zaidun shuja'un kake nufi da asadun to ka gani nan awilabul mushtaq to anan ne zai dauki lamiri wa abrizanku mutlakan haythu tala haka ne ko ma laysa ma'anahu lahu muhassila to idan suna zama mushtaki to zaka boye lamiri ko to yanzu idan ibn malik yana cewa wa abrizanhu ka bayyanar da shi lamiri mutlakan kawai kai tsaye kawai haithu tala a inda suna ya zo ma laisa ma'anahu muhassilan lahu muhassilan lahu to ma laisa ma'alahu muhassalan lahu a inda shi khabar din ba shi ba shi da bai zo yana kunshi da akwai bai tabbatu ya zo da ma'ana irin da ma'ana wanda yake ya dace da shi mutuninsa ba ma'ana ga bari mu ganin meye ibn aqil ce mana idza jara al-khabar al-mushtaqu alaman lahu istatar ad-damiru kamar idan ka ce zaidun qa'imun zaidun qa'imun kaga qa'imun din nan hakika ne sifa ce ta mene ta zaidu ko to shikenan sai ka bayyana da lamiri a ta kaddar lamiri zaidun qa'imun huwa falau ataita bi ba'd al-mushtaq bi huwa wa nahu huwa abrizanhu fa qulta zaidun qa'imun huwa ko faqad jawaza sibawihi fihi wajhaini ahaduhuma an yakuna huwa ta'kidan lid-damir al-mustatir fi qa'imin wa thani an yakuna fa'ilan bi qa'im hadha jara alaman huwa lahu to idan ka zo da zaidun ka'imun wannan ka'imun din idan ka zo da shi da ma'anan ƙiyam ne daga zaidu to shikenan za ka zo da lamirin baro-baro shine wa abrizanhu mutlakan to idan kuma zaidun ka'imun huwa wannan lamirin ya zama taukidi ne na al'adamil mustatir wanda ke boye cikin filin ta wannan shi sunan mushtaki ne kuka ba mushtaki ba ne za ka zo kai da lamiri kai tsaye za ka zo kai tsaye da lamiri ne wata ma'ana idan ka zo kunga idan ka ce zaidun ka'imun huwa lamirin huwa zai iya ɗaukan abubuwa guda biyu kamar yadda sibo ya bayyanar da haka huwa zai iya yiwa taukili ne lalamiri mustatiri wanda ke kunshin cikin huwa na biyu kuma zai iya zuwa huwa fa'ili ne na kama kun gane ko so saboda haka idan ka ce zaidun ka'imun huwa lamirin huwa idan ka ɗauke shi a matsayin taukiri ne lamiri kaga lamirin zai kuma zuwa ga wani zaidu to kaga yana da alaka da shi kenan za kuma ka iya zuwa da lamirin huwa ya zanto fa'ili ne na lamirin da ke kunshi cikin huwa to kaga wannan ba shi da alaka da wani da saidu kenan to shi kenan kawai idan ya zanto babu albashi da alaka da zaidu sai ka ce zaidun ka'imun huwa huwa sai ya zama taukidi a fa'il afwan bisa ga ra'ayi na biyu ba sai ya zanto fa'ili ne na mene na lamirin da ke kunshi a cikin ka'imun kun ga bai da alaka da mene zaidu kenan kamar ka ce misali da nake kamar misali shi ka'in zai zama kamar misali ya kuma ainihin kamar wato abin da aka ciro shi a ciki kan misali zaidun kamun
eh ka misali idan ka ce zaidun ka'imun huwa huwa idan ka zo da shi a matsayin taukidi ne na lamirin da ke kunshi cikin fi'ilin kama a ka'imun to kaga ka'imun din nan yana da alaka da lamirin da ke kunshi cikin sa yana zai kuma zuwa ga ne zaidu takadiran ko to saboda haka wannan ujriyat damir majra abin nan majra ya udu ilal mubtada kenan amma idan ka ce zaidun ka'imun huwa huwa sai ya zama lamiri ne wanda an zo da shi yana matsayin fa'ili ne na lamirin da ke kunshi cikin ka'im to saboda haka anan kaga iyakan lamirin ho yana da alaka ne da lamirin ka'im kawai bai da alaka da mene zaidu to idan bai da alaka da zaidu to dole ka zo da shi lamirin baro-baro shi ne ke cewa wa abrizanhu ka bayyana da lamiri mutlakan kai tsaye kawai haisu tala a lokacin da shi lamirin ya biyo mutadan ka ka'im khabarin ka ka'im ma laysa ma'anahu lahu ma laysa ma'anahu wanda ma'anansa bai zamo muhassalan abin tabbatarwa ba lahu ga shi zaid ga shi zaidun kun fahimci ne ko wani dan ba mu abin rubutu ne zai za ku faɗan gane shi na'am wani mu danga yanzu misalin ka idan ka ce zaidun qa'imun huwa to kana da wajihi guda biyu lamirin huwa din nan zaka zaka iya zuwa da shi wannan ba huwa ba zai iya zama tokid ne takid li damir mustatir wanda ke kunshi a a nan kowace shi maka'im din yana kunshi da wani lamiri kamar ka ce ne zaidun ya kumu huwa zaidun ya kumu huwa to in ka lura da ke ya kumu ai akwai lamiri ko to sai ya zama wannan lamirin huwa da ka fito da shi nan yana da alaka ne da wani huwa da yake lamirin huwa da yake kunshi cikin wannan filin shi kuma wannan yaudu ila zaid to shikenan wanda kaga an samu abin nan ruju'u damir ila ila malahu alaka bi zaidin kenan anan kuma idan ka zo da lamirin huwa nan a matsayin fa'il kun gane ko da damir mustatir wanda ke kunshe cikin huwa kenan yanzu bai da alaka da wani sayid shi lamirin huwa daga kaddara nan to wannan hukuncin shi ne mene wujubul ibras dole ne ka fito da shi yanzu a cikin magana ba shi ne na'am nan usami ne a ɗanyi wani magana eh sai ke cewa wal ma'ana abariz damir al-mustatira fil khabar mutlaqan haythu tala al-khabar mubtada'an ليس معنى الخبر للمبتدا محصلا وفي هذا البيت تشتيت للضمائر ya daidaita lamiran ba Eh.
ya daidaita kaga an zo da shi da waje kaza nan nan kuma an zo da shi da waje kaza eh na'am لهذا يعتبر هذا البيت بعيدا عن البلاغة بل هو من أعقد أبيات الألفية eh إذا فأحسن إيه.
منه ما قاله في الكافية eh وإن تلا غير الذي تعلق به فأبرز الدمير مطلقا shikenan في المذهب wannan yafi شرط ذا ألا يؤ- آه، ألا يؤمن اللبس إيه.
حسن to kaga abin da ya fada a cikin kafi ta shafiya yafi fitowa ma Imam Usaimin ya ce wa subhanallah.
Eh, Ibn Malik sosai kuwa.
rahimahullah huwa huwa allazi nazama al-kafiya.
Mm, wa sosai nazama kuwa.
al-alfiya.
sosai Wa ma'a kwa dhalika ja'a bi hadha al-bayt al-mu'aqqad.
eh lalle fa lai wannan baiti yana da sarkakiya amma kaga a cikin kafi ta shafiya ba- ma'anan yafi fitowa Fitowa.
ya fitowa cikin sauki Mm, gaskiya ne sosai kuwa mm, shi yasa kaga duk dama in kana littafai irin waɗannan masu mutun ko kuma naz- nazmu ya zama kana da shiru guda hudu biyar kowanne sai ka consulting kafin ka kai karatu kafin ka bada karatu wannan ya yi sosai kuwa alhamdulillah mun fahimci wannan ko saboda haka duk lokacin da ka zo da lamiri a gaban khabar sai ya zanto lamirin nan yana da alaka da lamirin da ke da alaka da zaidu to a idan ya zanto bai da alaka da zaidu kai kai tsaye to shine zaka fitar da lamirin baro baro kaga a ce idan yana da alaka da zaidu fa ba za ka fito da shi ba Mm. jazakumullahu khaira wa akhbaru bi zarfi naw bi harfi jar nawina ma'ana ka'inun aw istaqar idan ka ce الماء في الكوب kaga nan ja da mujuru ne fil kub ko ko kuma idan ka ce alma'u afwan idan ka ce almalu indaka kaga wannan zarf ne da mazruf ko to malamai sun kariji na ilimi wai shin filkub da indaka zarb da mazrub da jar da majrur su ne khabar kai tsaye koko a'a koko ba koko a'a to wajen malaman nahau misalin su al-akhfash su a matsayin su idan ka ce alma'u fil kub ko almalu indaka kaga fil kub indaka zahiri kalmomin biyu ne ko to amma shi a matsayin shi a wajen sa al-jarul majrur kama abu dai ne kawai ka shayl wahid labudda lahu min muta'alliqin sai zantun su a wajen su alma'u shine mubtada filkub sai zanto jar wa majrur muta'alliqani muta'alliqani bi khabarin محذوف تقديره كائن أو استقر za ka kaddara ismul fa'il ko kuma kaddara fili kawai kun gani sai zama idan ka ce alma'u fil kub ai alma'u ko dai ka ce ka'inun ka kaddara ismul fa'il inda ka to kaga kenan fil kub ba shine khabar ba ka'inun shine khabar ko kuma ka ce alkub istakarra indaka to istakarra jumla fi'liya kenan to shine matsayin mene khabar kun gani almalu indaka a wajen su su mala akfash almalu ka'inin indaka ko kuma mene ko kuma istakarra indaka ko sabata indaka ko makamanci wani wanda dai abin da zai dace ne da za ka dara eh kamar irin almulku lillah alhamdulillah kun gani ka ce alhamdu ka'inun lillah sosai to shine ibn maliki cewa wa akhbaru bi zarfin malamai sun kawo zarf a matsayin khabar au bi harfi jar ko kuma harf harfin jarra nawina ma'ana amma suna kadda suna niyyatar ma'anan lafazin ka'in ko dai suna ismul fa'il au istakarra fili mun bance nan ko shine ibn malik ya hikaito mana su imam akfash su sun tabakan cewa aljar majrur ka shay'il wahid wala budda lahum min muta'alliqin saboda haka idan inda ka kawo jar da majrur ko zab da mazruf to akwai lamiri da zaka kaddara ko fi'ili a suna zaka kaddara ko fi'ili wanda yake shine zai zama khabar din su kuma jar da majrur din ko zab da mazrufuhu suna da ta'alluki ga shi wannan shine a ra'ayin da aka danganta shi kuma zuwa ga gamayyan malaman basra da sibawai hishima amma waɗansu malamai su sun tafi kawai ina a in ka ce zaidun indaka ko ka ce almalu indaka ko alkub alma'u filkub kaga wannan fidin filkub da kayunin ko kuma istakarra su ne khabar kawai abinsu kai tsaye wanda da yake son ya ga irin waɗannan khilaf din ya sami littafin wannan al'insaf fi masail khilaf baina nahawiyin basiriyin wal kufiyin ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة وإن يفد فأخبرا kowa da ya san zarfin zaman da zarfin makan ko? to shi zarfin makan ya kawo khabaran an jutha jutha shine duk wani abu da yake da jiki shine jutha kun gani duk wani abin da yake da zati yake da jiki to zaka iya zuwa da zarfin makan a matsayin khabar na sunan abu da yake da jiki kamar ka ce zaidun indaka in ka lura kaga zaidun ai yana da jiki ko indaka kaga wannan zuwan zarfin wani iri zarfin makan kun ban nan ko masha Allah kuma yakan zarfin makan yakan zanto zai iya zama khabar ne na suna wanda ke dauke da wani ma'ana kamar alkitalu indaka alkitalu indaka lafazin alkitalu kaga ai bai da bai da bai da jiki amma yana kunshi da ma'ana to amma shi zarfin zaman yakan zanto khabar ne na sunan da yake da ma'ana kawai sawa'un ja da majrun ne koko makamancin kaman alkitalu alkitalu yawmal juma'ati kun ga alkitalu ai ismu ma'ana ne kaga sai kace yawmal juma'ati lafazin yawma zarfin zaman ne kuma kan zarfin zaman ko ko kuma alkitalu fi yawmil juma'ati ko kuma yawmal juma'ati amma zarfin zaman bai taɓa zuwa khabar na mene na suna mai jiki ba za ka iya cewa arrajulu yawmal juma'ati ba arrajulu yawmal juma'a kun gani? na'am alharbu gadan kaga wani ayi alharbu isin ma'ana ne gadan kaga wannan ma'ana ya shiga amma ba zai iya ka ce addababatu ko aljawalatu yawm alkhamis ba shi ne mana wala ya kunu ismu zamanin khabara ismu zaman suna wanda yake nuni akan lokaci ba zai taba zama khabar an jufatin ga wani abu mai jiki ba sai dai zai iya zama khabar ne ga ismu ma'ana kun san suna nau'i biyu ne akwai ismu ma'ana akwai ismu zat wa in fi amma idan ya amfanantar fa akhbira to ka zo da zarfin zarfin zaman ya zanto khabar na mene ismu ismu zat ko kuma ismu mala hujutha zai yi ka ce zaidun al-yawma kaga ba zai yi ba ka ce zaidun al-yawma amma inda zai amfanantar to ka zo da shi haka nan shi ka zo da shi shine suka ce misali ga wani misali nan da malam ya kawo nan allailatar hilalu allailata alhilalu ta'awilinsu shi ne tulu'ul hilal allaila tulu'ul hilal allaila kaga lafazin allaila zarfin zaman ne ko makan to laraba sukan ce allailata alhilalu kun gane ko? ka misali alhilalu allaila lafazin alhilal ismu ismun lahujutha kuku ismu ma'ana am ismu lahujutha to ai kaga ba zai yi ka ce alhilalu allailata ba to sai suka ce amma kuma an ji laraba suna faɗin haka ma'anan shine suka ce to tawili fassarin jumlan shine tulu'ul hilal allailata kun gani kenan zai zanto akwai lafazi da aka kaddara so ana nufin tulu ne ake nufi mai ba shi hilal din ba to sai zama tulu hilal nan isin ma'ana ne kawai mun fahimci wannan ko baiti ne kenan wala ya juzu libtida bin nakira malam tufilka inda zaidin namira wala ya juzu libtida bin nakira ba shi halasta ka zo da mutada nakira sharadi al'asul fil mubtada an yakuna ma'rifatan an yakuna ma'rifatan shi mubtada ba shi yasa zaka ga yana zuwa da alif da lam ko kuma yazunto alami nakira kuma shi al'asul fi khabar al'asul fihi an yakun nakiratan mun bance wannan ko to shine malaki cewa wala yujuzu libtida bin nakira ba shi halasta ka fara karatu ka zo da suna mubtada a matsayin nakira kaman ka ce rajulun fi dari shine wala yajuzu libtida bin nakira ma lam tufid matakan ita nakiran nan da ka zo da ita a matsayin mutada bata fa'idantar ba watan ba kunshi ba ta kunshi da wani da wani ma'anan da zai sawwaga maka zai baka dama ka zo da mubtada a matsayin nakira ba ka inda zaidin namira inda zaidin namiratun inda ka zo da nakira a matsayin mubtada to ba za ka zo da shi a farko ba sai dai kai ka akhara shi kun gane amma idan yana kunshi da wata da wani ma'ana to ya halasta ka zo da na kira din a farko to shine muna ganin zamu tsaya nan idan Allah kamar da su mai zuwa sai mu tashi ina ne ya halasta ka zo da khabar ɗinka mubtadanka afwan mubtadanka a matsayin suna na kira insha Allah ta'ala Allah ya samu dace abinda Allah ya ba mu iko makaranta daidai Allah shi mamu ladan wanda kuma ne kuskure Allah ya fahimta da mu kuskure ne kuma ba mu ikon gyara yau dai mun yi karatun da sama sama ne gaskiya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk barakallahu fikum